أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki wanda ya halicce mu ya ƙaddara mana rayuwa ya ɗiba mana lokaci ya azurta mu ya ba mu lafiya ya ba mu iyalai da ‘yan uwa da abokai da maƙwabta da abubuwa da za ka yi ta ƙirgawa sai ka kwana ba ka gama ka kwana ba ka gama wannan kuma shi ne zai mana hisabi bayan shi zai kashe mu kuma shi zai ta da mu shi zai mana hisabi dama shi ne mai wuta shi ne mai aljanna Allah ya samu aljannarsa. Allah maɗaukace sarki shi kaɗai yake bai da abokin tarayya to Allah yana ina ne jama'a Allah yana ina na sama akwai rigima da malamai suke wasu suna cewa Allah ba ya sama har ma kusan an raba mutane kamar ƙungiya na? kamar yan wata kungiya su ne suka yadda yana sama yan wata kuma ba su yadda yana sama hujjojin alkur'ani sun nuna mana Allah yana sama alkur'ani ta su Allah madaukacin sarki ya gaya mana yana sama ba sai mai haƙuri mai yadda ba na sai na ruwanka na nuhu inda shi ya faɗa da haka ka gaba ruwana ba ruwansa kuma abubuwa da yawa daman hadisai suna mun birjib da suke gwada Allah yana sama na san kusan hadisin baiwa wanda wani mai gidanta ya zo yana son zai yanta ta ana tunanin ko mumuna ce ko ba mumuna ba ya zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasula na zo a gwada ta ne mumuna ce sai na yanta ta manzo Allah ya ce mata ke baiwa Allah yana ina Allah yake sai ta nuna sama sai manzo Allah ya ce mumuna ce a yanta ta wani aya isa dalili ga amintum mafi samai an ya kasaba bikum al-arda fa idha hiya tamut a amintum mafi samai an yursila alaikum hasiba fa ta'lamuna kayfa nazir na ga ayoyi burjib ga hadisan manzo Allah ga hadisin tururuwa hadisin annabi Suleiman maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranar annabi Suleiman ya fita ya je ya je za su tafi roƙon ruwa da jama'a za su je roƙon ruwa ba su je ba kawai sai ya ga tururuwa sai ya tsaya akan tururuwan nan sai ya ga shugaban ita tururuwar ta ta faɗi da baya kafafunta haka suna sama da hannayenta sai annabi Suleiman ya ce mutane ya ce ku shikenan alhamdulillah mu koma gida Allah ya mana ruwa saboda roƙon bayan Allah ashe tururuwan nan roƙon ruwa take sai Allah kai mana ruwa ta daga hannu ita ma du'a da haka hadisai da yawa suna nan ga hadisin da yake Allah yana taƙowa haka hadisin ya faɗa sai dai abin da kai ake so ka gane fa Allah ba ba irin ba mutum ba ne Allah bai yi kama da komai ba bai yi kama da kowa ba yawa shi yasa za ka ga da Allah ya ce ar-rahmanu ala arshi tawa shi yasa da malaman da da na iyaka aka ce sai dai a baro Allah ba wanda ya san yanayi sai shi saboda me ba a ganin Allah a nan duniya kawai kuma annabi Musa Allah ya gaya mana a Qur'ani ya nemi ya ga Allah ga yanda suka kare yanzu kai ne zaka iya ganin Allah daga Kano ko daga Jos na tsakani da Allah ne annabi Musa wanda yake magana da Allah kalimullah na Qur'ani ne wannan ba hadisi bane bare ka ce yana da rauni ko wa yanzu kala Musa ko rabbi yani rabbi arini anzur ilai kala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka'a wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga abu ba wani abu anan Musa ya ce yana so ya ga Allah Allah ya ce ba za ka iya gani na ba yace amma ga jarrabawa an kaci sai ayi maganan gani na tukuna hasken zakin Allah ya taba dutse annabi Musa ya kalli dutse dutse ya zama gari yadda ka san fulawa niƙaƙƙiya haka dutsen ya zama ya zagonye annabi Musa da ya ga wannan shi kuma sai ya faɗi ya tuba da ya farka shine ya ce tsarki ya tabbata gare ka ni ne farkon mumine wato maganan ganin ka a bashi sai mun je amma mun je lahira duk za mu ga Allah saboda yanayin mu da idan mu da karfin mu duk ba irin na yanzu bane Allah zai canza mu duk za mu iya gani shi kuma akwai daɗi a cikin ganin Allah ganin Allah har ya fi aljanna daɗi Allah ya mu gan shi kaga shi kenan sai mu tsaya a nan Allah kuma ya shirya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi tana na amma idan nazarin ku sai idan yana tambaya ne akan zakatul fitr yace ga tambayar da aka yi jiya dangane da wanda ake ba su suke tarawa don su sayar misali to kuma in ya duba zai ga duk wanda yake mata ya ba bai da mata duk ka bincika bai da ita ko ko a yanya ko a karka yawa to kai ka bashi in ka ga ya cancanci ka bashi kawai ka bashi don ta iya yi wa da matan ta yi wa tana gwagwa ko karmu akwai wanda mata suna can amma suna aiki a na yawa ko suna fushi goro misali duk zai iya faruwa shi yasa wanda ya cancanci a bashi kawai a bashi su wannan ma abin da ya sa nasu ya fito abin ya yi ya fito ne zahiri za ka ga mutum a bakin titi musamman shekarun baya da abuja akwai kuɗi lokacin na kowa ma bai san inda zai kai ba za ka ga mutum ya zo har buhu bayan shi ya tara buhu ya kai takwas ana area wanda za kana gani ba wai wani labari ba ana ta kawo mara yana auna sai ka ga ya tara buhu masara sai loda sai a yana ta loda buhuna sai mota kuma kai ka san ba ci zai je yi ba kaga kuma manufa shine talakawa su samu sauki a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ugunuhum anil an su'ali a ranan nan ku wadatar da talaka ku hana su roƙo ko da ba su da shi kuma su dan zauna su huta a rana su ji cewa ana sallah eh malamai sai magana akan kudin abinci sai inda ya tabbata ba wanda za a ba sai ya shiga babin larura akwai mutum zai iya wayan gari a kasar da ba wanda zai ba sadaka ya karba an gane ba inda zai ba mutum hatsi ya karba wataƙila in kana irin rasha-rashen nan ko ko sai ka rasa waye za ka ce masa ga hatsi sai ɗauka ma wani zafi za ka ma to babu suka ce tunda ya zama larura sai ka bada equivalent na na wannan na? na mutum abai da adadi mutum zakarka misali a ce gidanka ko goma ne ko ku biyar haka ya hada kama mutum daya na nufin zakar ku wala ala alaikun salam to yana tambaya akan tafsirin mata cewa ana sa ako almar'atu kulluha auratun wannan karatun haka yake mata dukkanta al'aura illa kawai abinda aka samu zan ce sauki ko kuma fahimta tun da da ta da da ta yanzu da kuma bincike na malamai shine maganar murya na mace shin muryar mace al'aura ce aka ce muryar mace mata duk mata tana da murya biyu ne Allah ya yi mata da murya guda biyu akwai muryar mai gida na akwai muryar general shi ya ma Allah ya hana su kada su yi muryar mai gida a wani mutum na fala ta khada'ana bil qawl fa yadma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa shi yasa kuma ta in ta je kasuwa to za ta yi muryar general kai mai kaya nawa nawa a misalin nake na ba maganan yawa wani rangwada ko wani abin nan wannan na mai gidanta ne yawa to suka ce in da wannan ne za ta iya isar da sako Allah ala mutum ne shiga masallaci ya samu na damansa da na hagunsa da suna karatu alkur'ani to ya musu sallama ne ko ya ci gaba shi ma da zamansa to ya danganta ya danganta da kowanne za ka ga a karatun ƙur'anin nasa hankalin shi baya kusa baya kusa in ka gyale shi ba laifi a kowanne kuma za ka ga za ku iya sallama da wanda yake karatun ƙur'ani za ka ga da yarwa ya sa'alima da an bugu ya dan duba a ka gane an za ka hango wani hadda yake misali masan ka shigo ba misali kaga yanayi amma wanda za ka ga ni ma lalle kawai ya samu misali an kaga za ku iya gaisa a man da sauransu wala ala eh a duniya zai tashi ko fa a wani waje a duniya zai tashi a duniya za a yi ta a duniya za a yi ta a can wajen falastini da suke yi tashin kiyama ba a nan duniya za a yi ta can su abin da ya shafi nan amma Allah zai kwashe wannan kasar Allah zai canza wannan kasar sabuwar kasa za mu hau fresh shi ne a ma'anar Allah da a ayar Allah da yake cewa yau matu baddalul ardu gairar ardi wasu sama ma za ta canza ta ranar za su ga fili shambar mutane suna ta tashi ba shi ne za a samu asar cewa mala'iku ma sukan rage wa mutane hanya ba bayan Allah an birni ka a afo sai mala'ika da dare zai ɗauke ka sai ka ga eh bayan Allah sai ka ga can kusa sai a sake birni ka don ka tashi kiyama kawai ba sai ka sha gudu a za ka isa na abinda wuta ce suke bin mutane a dole a isa a dole a isa baka ji ba wace da yake cewa gudun fanfalaki ai shi ne yake ai shi ne gudun fanfalakin ai ai gudu ne tunda wuta take kore mutane wuta ce ai duk ruwan duniya zai zama wuta wuta ce take ta wayan da kasan hadari na tahowa da haka kowa maganan ka gaji ba ka gaji ba gudu za ka to shi ne bayan Allah sai ana rage musu wannan wahala sai amin sai a ɗauke su kawai mala'iku suna ɗaukan cikin dare sai su canza musu wuri sai suke can yadda da an tashi kawai ba kai ba to ko a lagos za a tashi gyaba daga abuja ka tashi a kasa aiki a sami ka Allah ya ba mu sa'a. Wa alaikum salam a sama a ƙasar alaikum salam na'am masu sallah a gaban liman wato ya tabbata a masaban malikiya suna da sallah ainihin akwai hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga a madina an rubuta shi a signboard a gaban ajasan na liman aka ga sambo ya tafaga ta karka wuce gaban liman to sun yi magana wato idan babu idan babu wani uzuri daman inda uzuri idan ba a magana inda uzuri za ka iya za ka iya wucewa to da suka yi magana hadisin an yi wannan rigimar a nan national mosque ina nufin lokacin da aka yi zane a gaban liman to malamai sun hadu na aka yi bayani cewa babu komai za su iya sallah za a iya sallah musamman a irin yanayi kamar nan ai kaga ba in ba abin nan ba kamar juma da wuya a ce kaga bayan nan bai cika ba har an yi sallah za ka ga ya cike ne inda kowa ko an zauna a gaban ba komai Allahu Allah eh shi ne ce mafi yawa kafin a yi sallah an cika bayan din ya samu da wuya ka gare baya da mutane sai dai irin sallar su isha ina nufin ko magariba to ala kulli halin dai sallah na nan in ma an yi magana abinda suka ce shine ladan sallah eh eh ya sa a zuciyar shi zai ba da naira goma yana sa a bashi ɗari biyu ko ya musa ya yi daidai zai baka zai baka dama ya yi alkawari ya ce wa matun fiƙo menene fa huwa yukhlifu hugo huwa khairu razqin ne hmm min khairin fa huwa yukhlifuhu da abin da fa ba na lairi Allah zai maida muku wani kuma shi nashi ma yafi naku wanda zai baku da aka ka in ka sa shi a kabar Allah ya baka dama ya ce zai baka hmm Allah Allah ka da lana ka da ladan sadaka ai business ne da Allah wannan ba damu inda ka yi dan shi shi ba damu zai baka dama wanda ka ba masu ya baka ai to kuma ya ce ka bayar zan baka akwai ma hadisi ya ce an fi unfi kalai dan adam ka bada zan baka da yawa gafiya da aka ba laifi alaikum alaikum salam za ka iya na dama hadisi ya ce wanda da ya roƙa ɗan uwansa abu ba tare da ya sani ba to Allah zai ba shi irinsa za ka za ka iya na zuwa sai ya ɓace ba kyau ba kyau mutum ne da ya shiga talauci zai ta istighfari da ya samu kuɗi sai ya gudu ya daina ma sallah yana sallah amma shi ne daidai to ya daina daddagewa ba kyau shi Allah yana son ka ringa roƙon shi kana cikin wadata Allah yana son kana cikin yalwa ka yi ta roƙon shi to da ka shiga damuwa kana roƙon shi da yamma sai ya amsa mu ba a son ka zama kawai kai abin nan sai damuwa shi ne zai sa ka yi dinga ambaton Allah ba kyau eh alamun munafurci ne mu sai ya zama kawai shi ba ruwan shi da Allah sai ya shiga damuwa Allah ya kiyaye na'am alaikum assalam na'am yana iya cewa fitar masa a gida yana ya fitar a garin da yake mutum ne ya zo aikin kare abuja amma iyalan shi na wani gari da iyayen shi kuma shi ne mai musu zakar da kai shi zai iya fitar musu daga nan kowa maganar kenan ba ko kuma zai ce a gida a fitar shi yana nan duk wanda ya yi Allah. نعم ya fitar ya ajiye ya ware eh zai iya zai iya ya fitar ya ware ya ajiye amma zai iya bayarwa ne ana kwana uku kafin sallah sai kwana uku kafin sallah zai iya badawa don a samu abin dafawa Allah Allah amma warewa kana iya warewa tun bara ma ka aji ina nufin bara ma Allah Allah subhanaka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين